شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ta tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na Imam Al-Barbahari rahimahullah kuma muna karatu ne a matsala ta 156 a idda malam ya kawo mana bayani dangane da mutashabihul Qur'an da kuma al-muhkam ayoyin da suke da alaka da junansu ma'ana ba sa fassaruwa har sai ka ɗauko wasu ire-irensu a waɗansu ayoyi ko a surori ka haɗa su karanta kuma malam ya kawo bayanan da ya kamata ka fahimta da misalai da yawa a ciki a inda muka take a inda malam yake cewa a ƙur'ani akwai wurare da dama misali da Allah ya magana akan ayi sallah a ƙur'ani kaga bai faɗi adadin sallolin ba da lokutan yin su da kuma abin da ake sallar gaba ɗaya sai hadisi ya zo maka bayani a kansu ya ce kuma haka nan za ka samu waɗansu ayoyi ba sa fito bayanansu ba ya fitowa a fahimce su dole sai an koma cikin hadisi kamar da Allah ya magana kan yanke hannun ɓarawo ko ɓarauniya Allah da ya ce kawai hannu bai faɗi iya ina a jikin hannu ba sannan kuma wanne hannu za a yanke na dama ko na hagu sannan kuma nawa ne in mutum sata yake kaiwa ni sabu ne za a yanke mutum hukunci da yanke masa hannu duka sai ka dawo cikin hadisi to sai ke cewa kazalika kamar da muka tsaya kenan ko yace to kamar da a cikin qur'ani akwai ɗan sa'ayoyin da ba sa fassaruwa a gane bayanan su sai an dawo cikin hadisi to a cikin hima hadisi akwai ayoyin da ba sa fitowa da abin nan hadisin da baya fitowa a gane hukuncin sa sai an dawo kuma cikin qur'ani dan a nuna maka da ƙur'ani da hadisi ingantacce suna da alaƙa ta ƙud da ƙud ba sa rabuwa duk wanda ya ƙoƙarin raba su to wannan zindiki ne kuma zai shiga layin kafirci ma domin hadisi maganar manzon Allah ce ƙur'ani maganar Allah ce wa aka saukar ƙur'ani manzon Allah wa Allah ya bawo damar yau mutane bayanin ƙur'ani shine manzon Allah to wannan bayanin da aka ce yau mutane din shi zai hadisi haka idan mutum ce shi kai qur'ani zai bi zalla babu hadisi to wannan kawai kafiri ne kai tsaye domin ya raba tsakanin Allah da manzansa kamar ya ce ya yarda da Allah ne bai kuma yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka ga fita a musulunci kuma akwai abubuwa da yawa da idan ka tambaye shi babu su qur'ani kai tsaye babu ba zai ima bayanin su da komai ba a ciki kamar da muka ba da misalin da malam ya kawo game da sallah kowa ya da qur'ani ya ta magana kan ayi sallah ayi sallah ayi sallah to amma guda nawa za a rana kuma yaushe za a rinka yin su kuma kowace raka'a nawa za a yi siffar sallar ma kanta yaya za a yi tsayuwa karatun fatiha sura ruku'u sujuda me za fara cikin ruku'u me ake sa cikin sujuda ya ake tahiya ya duk babu wannan qur'ani na fata an gane sai ka da cikin hadisi to sai ki nuna maka dan nuna maka alaka tsakanin a yadda ake samu almutashabi a cikin ayoyin Qur'ani to kuma cikin hadisan manzon Allah ma akwai sannan akwai hadisin da baya fito da ma'anarsa ka fahimci me manzon Allah yake nufi sai ka dawo cikin Qur'ani sai ka in ka hada hadisin da ayar Qur'ani sai kuma ka fahimci abin da ake nufi a shari'ance Allah ya samu dace da haka yake cewa kazalika yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadri ba'dukum duk abu ba'adi ya ce haka kamar haka ne yadda ubanzan Allah faɗa cikin hadisi yake cewa kar ku zanto kar ku koma kafirci a bayana yana ga wa sahabbai da kuma mu da muke mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku koma kafirci a bayana kamar ka ce ya manzon Allah me zai sa mu zama kafirai yace ya dari ba'adukum riqaba ba'adi ma'ana kada sashen ku su yaki sashe su kashe su a wannan hadisin abin da zai zo a karara a zahirin hadisin shine idan aka yaki tsakanin musulmai guda biyu bangarorin musulmi guda biyu to wannan yakin da aka yi ya mai su kafirai ga baki ɗayan su na fata an gane shine asalin ma'anar hadisin a zahirinsa to amma an ka dawo abin da annabi yake nufi ba haka bane in musulmi suka yi fada da musulmi ɗaya kashe ɗaya ba su zama kafirai ba matukar dai shi wanda ya kisan ba ya halatta cewa ya halatta a kashe wani ba kawai da an yi kisa ne kuma ransa ya fita saboda an yi fada da shi kuma an dake shi ko an masa wani abu na rauni sai ya rasu yato kaga wannan hadisin yace hada yadullu ala anna alladhi yaqtulu mu'minan yakunu kafiran kharjan min al-milla kaga a doran hadisin yace haga ya nuna cewa duk wanda ya kashe mu'mini to kenan kafiri ne kuma kafirci mai fidda mutum akan layin musulunci mana ya koma arne kawai zindi shine abin da yake a zahiri yace lakin qauluhu ta'ala sai dai faɗin Allah da ya faɗa wata aya da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku masu imani an wajabta muku qisasi a tsakanin kisan kai da aka yi idan wani ya kashe wani akwai qisasi idan za a biya ko a biya diya ko a kashe wanda ya kisan ko dai abin da Allah ya faɗa a Qur'ani na fata an gane yace al-hurru bil hurri idan da ya kashe da sai shi ma kashe shi wal'abdu bil'abdi idan ɗa idan bawa ya kashe bawa shi ma sai a kashe shi ko? wal'unsa bil'unsa idan mace ta kashe mace ‘yar uwarta ita ma kashe ta ko? to don namiji kuma kashe mata fa shi ya za a yi namiji ya kashe mace to yi kuma ya za a yi na fata an gane haka dole ka dawo ka bi waɗansu ayoyi su ƙara fito maka da ma'anar abin da ake nufi ko haga nan Allah bai ware cewa idan ɗa ya kashe ɗa za a kashe shi idan bawa ya kashe bawa za a kashe shi idan mace ta kashe mace za a kashe ta ko za ka samu aka sifa ɗa ya kashe bawa ya za a mara ko bawa ya kashe ɗa ya za a yi ko mace ta kashe namiji ya za a mata ko namiji ya kashe mace ya za a yi kaga dole sai ka ƙara koma cikin Qur'ani ka dauko su ayoyin da ba wannan ba ka hada su sai fito maka da hukunci wani hukuncin kuma ma sai ka dawo cikin hadisan manzon Allah sai manzon Allah maka bayani ya ake nufi yasa ba za ka taba wadatuwa ba ka ci Qur'ani zaka bi zalla babu hadisin manzon Allah wannan ba zai ba wannan arranci ne kuma zaka ga cikin rudani ma a cikin rayuwa gaba ki daya ina fata an gane ya ce ina muke ya ce ko kamar ufela min akihi duk wanda aka yafe masa saboda ya kashe wani ɗan uwansa musulmi sai dangin mamacin suka ce sun yafe jinin ɗan uwansu ma'ana shi wanda ya kisan ya kamata a kashe shi to amma musulunci ya nuna cewa idan aka je gurin alkali ya da ya kisa to dangin mamacin suka ce su sun yafe kar a kashe shi kawai ya biya diya to a musulunci yayi har ma manzala ƙara bayani kuma malamai suka bayani cewa idan dangin mamacin mutum goma ne sai tara suka ce a kashe shi sai ɗaya ya ce amar afuwa to na ɗayan za a bi shi za a rindayar na afuwar ba na kisan ba sai a biya diya shi kenan diya kuma shi ne raƙumi ɗari za a kuma suna nan kashe-kashe da shara ta yi magana a kansu na fata an gane amma ni har yanzu ban san aka samu wani lissafin ba wajen miliyan 700 da wani abun nan wallahi ya kasa gano kan abun ne kuma ne ya ta tambayar mu malamai ma dan sura kasa gano akwai ne zan tambaye ko ban same shi ba amma dai dubu mil raƙumi 100 shine diyin rai to idan mutum tara suka ce su kawai a kashe rai a kashe wanda ya kashe dan uwansu sai ɗaya ya ce a'a shi ya yafe masa to sa dauki na yafiyar dan musulunci ya fiye da yake bukata ba kisan ba sai a ɗauko diya sai a ba su haga musulunci ke na fata an gare su sallah haga sai kira ce kamar ufil humin afihi duk wanda shi yayi kisa sai aka masa kuma rangwame aka mar afuwa min akihi da jinin dan uwansa kuna ganewa kaga a hadisi an ce shi wanda ya kashe wanda suka yaki tsakanin musulmi guda biyu suka yi fada ne kowa da makami dukansu kafirai ne amma a wannan ayar kuma ka ce shi wanda ya kisan ba kai dan uwansa musulmi ba sai Allah ya kira shi kuma dan uwa ga wanda aka kisa me yan uwantakar musulunci kenan har yanzu shi musulmi ne kuna kuna gano ai haka bai fita a musulunci ba kenan kashe rai Allah kiyaye mu ba yana fidda mutum a musulunci ba ne tare da cewa babban ka ba ira ne matukar dai wanda ya kisan ba ya halatta kisan ba to bai fita a musulunci ba har yanzu ko mutumin da zai kashe kansa da kansa ka ga ya tabbata cewa mazala ce dan wuta ne ko sama za a mar wanka za a mar sallah za a binne shi kuma ina makabartar musulmi saboda aikin da yayi ka matsayinsa kabara ce mai girma bai kai matsayin kafirci ba suna gane ai ba ga duk ire-iren waɗannan sosin idan baka samu malamai sun maka bayani ba sai ka ɗauke su kawai aya ɗaya ko hadisi ɗaya sai ka yi hukunci mai zafi a kai a ƙarshe kuma ka kashe kowa kuma kai masu kashe ka ƙarshe tunda ka ce kowa ya zama ɗan wuta kowa kafiri ne mutum ya kashe mutum ka ce masa kafiri ne in ka koma nassin aya da manzan ubangiji magana kan cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عليما haka Allah faɗa ba duk wanda kashe mumini da gangan fadaza'uhu jahannama sakamakon sautar jahannama kuma khalidan fi hada da wama a ciki وغضب الله عليه Allah ya fushi da shi wala'anahu ya tsine mar wa'adda lahu azaban alima ya tattali da tadin wata azaba mai girman gaske haga ƙarshen narkon bala'i kenan amma haga wannan ayar in kuma ka koma cikin sutul furqan sai Allah ya magana da yake magana kan sukufin bayin Allah mai rahama sai ce walladina la yad'una ma Allahi ilahan akara wala yakatu nafsan nafsan lati harrama Allah illa bil haqi wala yaznu wa man yaf'al zalika yalqa asama yudhab lahu al azab yawm al qiyamah wa yakhludu fihi muhana yace illa man taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kaga a watan ayar kai tsaye narkon azaba wasu kusan guda hudu ko biyar cewa kawai dan wuta ne zai dawwama a wutar kuma Allah ya tsine mar bashi ba ubangiji amma a wannan kuma cikin suratul furqan sai Allah yake cewa su ne waɗanda ba sa hada Allah da wani ba sa yin shirka kuma ba sa kisan kai sannan ba sa yin zina duk wanda ya aikata waɗannan laifuffukan da aka ambata ya ce yalka a sama yuda abdahul azabu yawmal qiyama za a ribanya masa azaba ma tashin kiyama saboda munin laifin waɗannan manya manyan laifuffuka ne amma salaka to kace ya ce illa man taba sai fa wanda yayi shirka ya kashe mutum yayi zina amma kuma ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihah kuma ya aikata aiki mai kyau to ya Allah mai zaka mar ya ta tusu irin waɗannan zunubin nasu guda miliyan ɗin sai Allah ya mai da shi lada a lokacin ɗaya wagan watan ar ka ɗauka ta kaɗai haga za ka zama mai zafin bala'i da ya sa ƙur'ani da hadisi dole sai ya karanta sa gurin malamai na gaske kuma su haɗa maka irin waɗannan abubuwan don a kunce maka zafin kan ƙwaƙwalwarka wannan shi ne suka kawari zawa suka yi zafi da yawa a gurinsu duk wanda ya kata kamar ya masa kawai kafiri ne ya halatta ma a kashe shi in mutum ya yi ƙarya ma gurin kawari sai sa fille masa wuya haka kamar ya race su agus din laifin Allah ya hana kar ai kuma su kashe mutum to kaga akwai matsaloli a cikin tafiyar su domin sa dole sai ka yi karatu a gurin malamai na gaskiya don ka samu fita daga cikin rudani na abin da ya shafi wannan abu in ba ka bai kai cikin matsaloli ko masu tarin yawa ko? yake cewa fasammal katila sai Allah ya kira wanda ya kisa akalil katil ya kira cewa shi ɗan uwa ne ga wanda aka shi tare da cewa haga hadisi kuma ce sun zama kafirai ko amma a nassin aya Allah kira da wanda aka kashe din da wanda ya kisan duka ƴan uwa ne kenan su musulmi ne ina fata an gane yace fi qaulihi kuma gashi a wata aya ma a wannan aya Allah ya cewa min akihi daga dan uwansa haka kenan shi musulmi ne kenan yace ya'ani alqatila fadalla ala an alqatila la yafil min islam sai yake nuna mana cewa shi wanda ya kisan kai din bai fita musulunci ba tare da cewa dai yayi babban zunubi mai tarin yawa amma wannan da fidda shi a musulunci ba yace wa annal aqwatu al insaniya al imaniya baqiyatu kuma nuna mana cewa ashe yan uwantaka ne imani tana nan har tsakanin wanda ya kisa da kuma wanda aka kashi dukansu musulmi ne yace fa yakunu al murad bil kufri fi qawlihi sai dan to ashe abinda ake nufi da cewa kafirci a fadin manzala da yake cewa la tarji'u badi kufaran ko yace al kufru al asghar ana nufin karamin kafirci ba na babban kaba'ira kai laifinka babban zunubi ne Allah ka tsare mu ya Allah amma dai bai kai ga fidda mutum a musulunci ba ya tare da lakarzu min almilla shine wanda baya fidda mutum daga musulunci wa kadhalika fi qawlihi ta'ala kuma zamu ƙara fahimtar wannan maganar a cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu ya ga samu bangarori guda biyu na mu'minai suka yaki tsakanin su suka fada haka duka sai Allah kira su ne mu'minai kuma ga suna fada suna yaki tsakanin su su biyu wannan yakin da suke yi da fi su a musulunci ba kuna ganewa haka kuma aka bi doron hadisin tan shi kadai ya nuna cewa me sun zama kafirai amma ga nassin ayar qur'ani ya nuna cewa ba kafirai bane kenan da ake nufi da wancan kafircin shine kafirci wanda bai kai kafiri kai bai fidda mutum a musulunci ba amma babban zunubi Allah tsare imanu ko kace min al-mu'minina yace hagari tana kira cewa su mu'mine ne amma kuma sun yi fada tsakanin su yace fa dalla ala annahu la yaku la yadullu al-iman bil iqtitali min al-mu'minina sai ki nuna maka kan cewa ashe imani da na musulunci yana nan tare da su tare da cewa suna yaki da junan su suna fada suna yaki suna kashe kashe amma duk da haka bai fidda su a musulunci ba ya ce wa inna ma haza kabiratun min al-kaba'iri wannan laifin nasu ya ce na daga tsaya daga cikin kabira ce daga cikin kaba'irin zunub manya-manyan zunubi wa huwa kufurun ko amma ya ce kafirci ne mai a yane musaggarun wani sai karami ne sun makala sannan kuma sai kara faɗa cewa inna malmuminu na ikiwatun su fa mumine ikiwatun yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum za ku yi sulhu tsakanin ‘yan uwanku. Haga ci gaba watan ayar ce, ɓangarori guda biyu suna yaƙi tsakaninsu, sashe yana kai sashe, to duk da haka Allah kira su muminai, kuma ya ƙara ci gaba da bayar cewa lalle su muminai dai ‘yan uwan juna ne, da haka a zo a yi sulhu, a yi haƙuri, a zauna lafiya, a daina kashe-kashe. Haka idan baka san irin waɗannan sosin ba, sai ga ɗan abu ƙanƙani ka ɗauki zafi a kan shi, kuma kana tafiya kan ɓata baka sani ba. Allah ka tsare imanin ya ce fala budda min me wannan me yasa yake haka ne ko ran shi ne baci mai da ke zuba ƙasa to yanzu an gyara to Allah ke ko ina nake ya ce fala budda eh min min at-tarawih fi hadhihi al-umur yace ba makawa dole ne wajibi ne irin waɗannan nasosin a ƙur'ani ko a hadisi to sai ka samu ƙwararren malami ya karantar da kai ya bambance maka tsakanin zare da abawa ya ware ma tsakuwa da aya ko karka je kawai da ka ga nassi kawai ka rika shiga ragwajen kwanjam kawai shi ke ko mai ka ce kawai wuta ne ka ta kai mutane wuta a ƙarshe kai ma sai suka ma su kai ka wuta shi ke so musulunci ba haka bane ba haka bane yace wattafaqu dole a yi ilimi fi dinin lahi a nemi ilimi a cikin sha'anin addinin Allah dole ne mutum tashi nemi ilimi na addini saboda san yaya ma zai yi da rayuwarsa shi karan kansa ba mu kuma a yanzu ba mu damu da ilimin ba ko na addini galibi kowa ya fi damuwa in ma ilimin ne da ilimin zamani da ake samun albashi ake samun aiki ake samun gudu za a je a saci kuɗin mutane a samu manyan kuɗaɗe kowa haka ya fi damuwa da shi yasa ya ranka ɗan ƙanƙani daga haifarsa shekara uku ma tafi da shi nazari bi haka haka ne ta yi ana yana aji hudu a firamare sai a tura shi sakandare yana aji hudu a sakandare ta suka hairu rubuta wayak tunda duk abin yanzu siyasa ce sai da komai ma sai da shi aiki sai ga samu layin credit daga nan kawai a tura shi jami'a kawai wuri wuri wuri wuri shekarar sa ahirin da biyu ya zama dakta yanzu haka aiki a najeriya me ake so ya samu aiki ya samu albashi da kuma gashi allah kawai da jarabawa ma kasar ba kowa bane albashin zai iya ciyar da shi a yanzu ba kowa bane a cikin magani ba kowa bane saboda an samu wani iftila'i in mutum bai haɗa da wasu ayyuka daga ga abin da yake na albashin ba zai isa ya riƙe kansa ba bare taimaki wani ma yanzu kuma ga shi an sha wahala an kashe kuɗaɗe a gurin karatun ta ba mu damu da iliminmu na addini ba ka san Allah ka san ya za ka bauta wa Allah ya za ka yi mu'amala da mutane duk ba mu damu da shi ba ba ruwan mu kawai da wannan mu kawai karatun kaza an ce yayi karatu to abin da ake nufi yayi karatun boko ko Allah sauri Allah ganar da mu ya ce wa akadili ilimi min masabirhi kuma wajibi ne a je a nemi ilimi daga mai tushensa daga mabubbugarsa ba haka kawai ka karanta haka ka fassara mutane ba a dole kana da malami da kake daukan ilimi a gurinsa ilimin kuma na gaske to shi ne ka zauna lafiya kai ka kubuta har ba ka faɗa wani kubuta ya ce wa me wa an hamalatihi dole a je a nemi ilimi a gurin malamai su ne masu nemo ilimi masu kuma koyar da ilimi ba wai kawai don kaji ka islam ka yi larabci ka yi nahau ka yi kawai ka zo ka fushe littafi ka karanta kuma ka ta mutane jawabi ba za ka halaka ne kuma ka halakar da mutane ba tare da ka sani ba Allah tsare imanin ya ce wa kama ana fil qur'ani ayatun mutashabiha ya ce kamar da cikin qur'ani akwai ayoyin da al mutashabihi su kadai ba sa fassaruwa su ba da ma'anar da ake so sai an nemo ire-irensu a cikin kuma ƙur'anin ne wanda mai taba da misali a cikinsu ko to ita a cikin hadisi ma akwai irin waɗannan hadisan wanda ba sai ka nemo waɗansu hadisan tukuna ka zo ka haɗa su da wannan ƙwaya ɗin sai ka ba da ka gane ma'anar mai manzan Allah yake ne amma in shi kaɗai ka ɗauka haka kawai sai ka ɓata kuma ka ɓatar saboda ba za ka gane me ake nufi ba ya ce wa kazalika fil hadisi haka nan ma cikin hadisi a hadisin mutashabiha yuraddu ba'daha ila ba'd wanda sai an ɗauki sashe an haɗa shi da sashe tukunna zai ba da abin da ake nufi faiwadduhu ba'daha ba'dan sai sashen su sashen hadisan sai bayyana abin da ake nufi a waɗancan hadisan yasa kawai kai bayani haka kawai ka karanta littafi kai kadai zaka shiga cikin imuwa amma malamin da ya karatu ya san me ya karatun da gaske kana faɗan hadisin zaka magana ta a to wannan hadisin ai malam sai ka ɗauko hadisi kaza a littafi kaza ka haɗa rai zai baka abin da ake nufi sai gaya maka bayani sai ka dawo lafiya kalau ka gane kamar daga sha qur'ani ma haga mun ta bada misali ko ayoyi da yawa Allah ya magana cikin qur'ani muka bada misali malam kamar da malam ya kawo cewa a farkon lamari Allah ya ce mata idan mazan su suka mutu su zauna a gidansu ko a ci gaba da kula da su suna yin takaba ake ce masa har shekara guda kuma sai ka samu wata aya Allah zo ce matan da aka mutu aka bar su su zauna she wata hudu da kwana goma dan har kuma cikin Qur'ani to ya zaka yi da su to yan mutun wawa ne ko zuciya sa mara kyau ce sai ta cikin Qur'ani akwai tufka da warwara sai su ci Qur'ani daga nan ko sai kafarta bai sani ya ce maka babu wani tufka ba warwara kanka ne tifke kuma warware amma maganar Allah babu wannan a ciki in ka samu malamin da ke malami sai ga maka bayani a tsanake ko sai gane eh haka ne a farkon lokaci ga dokar shekara daya daga baya Allah ya sassauci afuwa ya maita wata hudu da kwana goma to wannan tukar da wara ne babu afuwa akai na fata an gane sai ka samu ga aya ta ce in ka samu ɗansu mata sun yi zina fastashidu alaihin arba'atan minkum samu tun hudu su shira sun ga wanda tana zina to in aka ga ta yi fa an gasa mishi dutse ya za a mata ya ce fa amsiku hunna fil buyut ku rike su a gida ku daure su kaman prison kenan har su mutu daure rai da rai kuma sai ga ta aya Allah ce azaniyatu wazani la tadalla ko ba ka bane to ya za ka hada waɗannan ayoyin ko da ayoyin Qur'ani za ta maka ai akwai nasik akwai mansuk ko haka za ta maka bayani sai ga eh haka ne amma an a fara kakan lafa sai ga to wannan kai kayan confuse saboda me baka da malami kai ne malamin kanka da kanka to zaka shiga cikin imuwa ka rikita mutane ka rikita mabiyanka Allah tsare imanin yace shi ma hadisi haka yake ko wa yufassiru ba'daha ba'dan sashen hadisi yana fassara wani sashi sai ai bayani a nan a wani hadisi sai aka magana a dunkule sai ga aka a wani wani guri kuma an bude wancan hukuncin ya zama wancan muqayyid ne wannan mutlaq ne haka zaka tafiya kana ana maka bayani amma waye zai maka wannan bayani sai ka samu malamin da yake malamin gaske ne amma ka kaɗai kai ne malamin kanka saboda ka iya larabci shi ke sai ka ta imam ɗimuwa kai baka san abin da kake ba Allah bin gije ya kiyaye ya ce sai matsala ta gaba ko ta ɗari da hamsin da bakwai ƙalal mu'allifu rahimahullahu ba ta ɗalib min indika hilatan turaddu biha ala ahlil bidai malaka cewa kada ka ƙirƙiri wata dabara da ƙwaƙwalwarka da za ka yi wa ɗan bid'a raddi da ita karka yi haka ɗan bida in yi magana da take da alaƙa da ilimi a gunsa ko a gurin awamun nasi kai kuma ka san ba da da yake ba to ba da dabara ake kada shi ba karka yadda ka yi haka in har za ka masa raddi to ka nemo ilimi ilimi kuma shi ne ƙur'ani ko hadisi ko al'ilmu ƙalar lahu wa ƙalar rasulu abinda Allah faɗa da manzan Allah shi ne ake cewa ilimi to sai ka nemo wata dalili a ƙur'ani ko a hadisi sai kamar raddi game da abin da ya faɗa kar ka kuskura kawai ka ƙirƙiro wata dabara filosofi a ƙwaƙwalwarka ko ka zo ka yi bayani kamar da 'yan bidiya suke ta yi sai faɗa abu kuma sai ce shi da misali zai zai kama hankalin mutane aka tambaye shi to wai mutane suna cewa gashi an rubuta littafin jihar ma'ani cewa matsayin satul fati in ka karanta kafa ɗaya in ji su wai ta fi ƙur'ani sau dubu shida sai ce wato wannan mai abin mamaki ai kamar ka samu ruwa ne duro ɗaya ruwa duro ɗaya haka ruwa ne za a sha a yi wanka a yi alwala a yi kaza a yi kaza haka ne to kuma ka samu turare yar kwalba yar karama guda ɗaya sai ka zuba a kan wannan ruwan in ka zuba ka garwaya yanzu duk wanda ɗaya ruwan nan mai zai ji ƙanhin turare zai ji to haka wannan ai ba fa aya ya kawo ba ba hadisi bane to me yake so nuna maka kenan shi ma ya yarda cewa satar fatin nan tafi qur'anin fa tunda nufin sa ruwa shine qur'ani satar fati ta tunare kuna gani ba ta ma illar shi ne sanda yake bayanin ba wanda ya ce masa irin wannan tambayar tunda su muridansa kansu a kulle yake kuma su a gurin su duk abin shehu ya faɗa ya da kai kai ka haka ah kaji malamai Allahu akbar to ba a yi wa ɗan bid'a raddi da wayo ko dabara shi ne malaki hana ka anan ya ta karka yadda kai haka in har za ka mar raddi kana son ka yi raddi to ka nemo ilimi shi ne ƙur'ani ko hadisi domin su ne masa ƙaretuwa amma yin hikima ka kare ƙwaƙwalwarka ai hankalinka daban na wannan ma daban abinda ka faɗa da ƙwaƙwalwarka wani zai iya faɗan shi ma da ƙwaƙwalwarsa kuma ya fi naka azanci ma tunda ba aya ba sai ba hadisi ba ne to shine malaki ga maka kar ka yadda ka nemo dabara da kwakwalwarka dan ka ba dan bid'a raddi kar ka haka yace fa innaka umirta bis sukuti anhu abin da aka ce maka shine in dan bid'a yayi kwaba yayi haukar sa kai kai shiru maka rabu da shi ma zaman lafiya kar ka kula shi yanzu da yawa daga abin da kake gana yawa a social media ana yayata waɗansu da sunan malaman addini suna ta yin kwaba suna fito da abubuwa na kafirci ma ba haka ba ne to yasa ke musu wannan abin shine saboda waɗansu malaman suna ba suna suna musu raddi wala wani ya faɗi magana in ba wanda ya mar raddi ba zai ƙara ma faɗa ba kawai shi ya ga ba da yake san magana ta hima ba da ma ɗauke ta a matsayin komai kisa suka ce su malamai ku ahlus sunna ku kuke taimakawa yan bid'a ma gurin hada da awarsu ku kuke kula su ba waje ba ce sai an kula shirme yake zama shirme ko? Wannan ba kyauta kula shi ba, kawai sai a yi shuru, ko ba yake nan ba, ba ya faɗa ba, sai a rabu da shi, shi ke haka ba da ma ya ji. amma da kai mahaika haifajinka sai ka rubuta kana da kuma abokanai sun kai dubu duk sun ga abin da ka rubuta a cikin abokananka wani shi ma zai goyi bayanka wani kuma zai against ɗinka shi ma kuma zai ƙara sharing zai ƙara lakin shi ma da abokanansa dubu shi ma haka za ka kankace mai duk kun cika duniya da wannan abin waya asasa kai da ka faɗa amma da ka sha da shi ba talas to haka suka faɗa akwai wanda malamin da yake shi za kai matsayin ya yi raddin saboda matsayinsa kuma abin da shi wannan ya faɗa wani zuzurutun kafirci ne da yake ɓoye wanda mabiya ba su sani ba kun gane abin ba kawai magana ba ce yanzu misali ta tara maka da ake akan cewa to ga za a yi idi ranar juma'a kuma ga sallar juma'a to babu sallar juma'a yanzu wannan maganar menene amfanin a faɗe ta a social media ba ta da wani buƙatar faɗa ka a bar ta ma arabu da ita shikenan duk ɗalibin ilimi ya san me ake nufi ne manzo Allah ya faɗa na fata an gane so bai kamata a taba gari a amure za mu je idi amure ba za mu je idi ba a tabbata wannan kuma ga ruwa har shi da sunan malinta ma yake wannan ba da wayar raddi akai to ga dole shi kuskure ne amma wani dan bid'a ne sai ba fado wai fado ta magana wata ce kafirci ce wanda su kuma mutane ba sauraro da yawan su ba za su gano ma kafirci bane abin to anan dole malamin sunna ya mara raddi saboda fayyace abin da ya dunkule a boye kamar yanzu abin da wancan ya faɗa da azumi cewa wai hadisi ba duk hadisin da ya inganta ba ne ake aiki da shi kaga me yake so nuna maka duk hadisi ma condemn ɗinsa to anan dole malamai su yi raddi kuna ganewa amma yanzu irin wannan cewa ranar idi da ranar juma'a sun haɗu to ya za a yi ta nan ne wani bata da hankali idin kansa gaba ɗaya wajibi ne shi kalo kai na fata an gane sallar juma'a da take da matsayinta idan mutum ya zo ha kawai ƙin juma'a ha kawai kawai kwanta ta bacin sa su juma'a ya fita musulunci? ya fita musulunci so haka za ka tabin abubuwa to irin wannan bai kamata ka zo ku ta maganganu a kai ta shayatawa kuna ta yi rabari ba ina ba ta an gane ya to irin wannan abin da ake nufi da kai shi ne kai shuru kar ka kula shi domin ka rage tallata shi ma abin mutane har a san shi har wani ma mara masa baya ya ce wa latu mene ne tumakkinahum ko min nafsika karka ba su wani matsayi ma a zuciyarka kawai ka hare su ba ya faɗa ba kawai ka manta da shi zai daina faɗan nan gaba shikenan amma ya faɗa yanzu ya ji manyan mutane sun yi ta a kansa to gobe ya ƙara ƙirƙiro wani abu to yanzu abin da zai faru shine ku da kuke da awar sunna yanzu ya hana ku yaɗa sunna ya mai da ku kawai yin raddi shi ne aikin ku kaga ya tuce ku ai ya ga duk malami cikakke wanda ya amsa sunan malinta za ka ji bai cike raddi ba shi ba sa yi kawai karatu yake karantar da mutane yake wata rana sai ga an zo wani karatu daidai da wannan matsalar da ake tattaunawa a yanzu sai a fede ta cikin karatu shi kenan ta shiga cikin duniya amma a kula wancan a yin karatu a ba sa yi ba ruwan shi da wannan abu yace amma alimta anna muhammad bin sirina رحمه الله ما فضله لم يجيب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة yace baka samu labarin cewa Muhammad bin Sirin wani babban malami a cikin tabi'ai zaka ce tabi'i ne mutumin da ya rayu ya ga sahabbai ya rayuwa da su kaga aidab yake da ga manzon Allah ko kaga babban malami ne babban malami ne yana zaune a majalisar sa ana karatu sai wani dan bid'a ya zo sai ce masa aka rama kalla wata aya ta nake so kamun bayani akan ta ban gane ta ba nake so zan yi bayani akan ta sai ce a karka faɗa aka rama kalla ta karka faɗa ayar karka faɗa ya kore shi sai suka tambaya mutane aka rama kalla to ya haka ya ce a to ni na san asalin manufarsa shine ba ya zo da ya fahimci ayar ba ne dan ya kawo mana wata shubuha ne mu da ku da muke zaune a cikin nan na fata an gane yanzu misali kawai kana zaune kuna karatu to wani ɗaga hannu ce to an gana maka lawo ina da tambaya mai tambayar ka na ji Allah ya ce fawailu lil musallina ai kana jin wannan kasan ba tambaya ke dan ya fahimci ayar ba wani abu zai kana rudani to alaka ce masa in kama a ce nan yazo ya mutu ka jira ranar juma'a dakta yana tafsiri ka zo gurinsa ba ta gaba da karatun mu kawai kai mu zubar da shi domin yanzu zai ɗauke ku daga wannan karatun ne kuma kana ba sai ce ah to amma kenan ya rika kama ko tawilat haka zai zai bata muku lokaci to su da ke malamai ne sun san mai tambaya ta neman ilimi sun kuma san mai tambaya ta neman ƙwaƙwafa da kuma kawo rudani ta fata kuna ganewa ya za ka wasu ƙi saurararsa tare da fa babban malami ne fa amma sai ta kula shi ya ce bai sani ba sai mai kuma ta ke an zuwa maka ladabi kai ɗalibin ilimi ba kuma za ka maka tambaya ka ce ka sani ba akwai abin da an kawo ne ba don a ƙari ba don a watsa maka masu sauraron ka ne da suke bin gaskiya a saka musu shubuha shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamanmu na ƙasa Allah masa ya ƙara kare shi in ka zo tambaya ko muƙabala ta a shi baya muƙabala sai dai ka zo mai mubahala ni da kai kusan mubahala shine tsinuwa tsinuwa za a yi ni muƙabala ta a sai dai ka zauna ni ma in zauna in mu ce ni da nake kan sunna ko in ba akan daidai nake ba to sai ka kira wani bala'i ya sauka kai kuma kai ma ka zo ka akan abin da kake kai shine mubahala da kai da ƴaƴanka duka Allah tarwatsa ku a ba an yi sai an ga ayoyi ba da ba akwai wawa ba mai tara Qur'ani goma a kansa yace idan izala gaskiya ce Allah sai hatsari a mota yayi daga daga yayi waye waye waye ba kuma abin da ya kira shi Allah ya masa ko ba shi kadai bane ai akwai su da yawa akwai wani dakta ma wani dan bid'a dakta ne ma a karatu kullun ina ga sai ya sagi izala da sunna ya ce in gaskiya ce Allah sai hatsari shi ma a mota kuma irin abin da roƙa shi ma haka Allah masa to yace shi baya muku shi baya muqabala sai ku duku mubahala shine zan ce idan ni abin da nake kai na Qur'ani da hadisi a fahimtar sahabbai da tabi'ai idan ba gaskiya bane kaza kaza na bala'i kai kuma kai ma kai haka akan abin da kake kai na bid'ar ka shi kawai to ai huta wannan muqabala za a yi ba wani tsayayya ya sa shi ba a tunkararsa amma kuna zan sarta ina da mukabala a da wala ku mukabala a tafi kawai ka zaka uzurin sai hana ku karatun sai su kuma kuma shi matsalar dan adam ne ko duk an da kaga abu biyu suna wani abu zaka tafi kai a ranka ka fi son daya haka kawai haka Allah ya mutum idan ka ga raguna biyu suna faɗa haka da kawai ka fi son wancan haka kawai ba aya ba hadisi haka kawai Allah ya yi to za a yi mukabala dole ya kaji kawai kai kafi marawa na baya ko da bahi da hujja haka ƙarfi mai zai ja muku baraka isa ba ta da wani alheri ta ga malaman suna ba suka yi ba sai ta makai a za a yi mubahala ne ko ulta alauna da abana ana kenan wa abana akum wa anfusana wa anfusukum kaza to a zo a yi wannan abu sai a yi tsinuwa a kai kaga mutum ba zai yi haka to shine Allah tsare imanin da aka ce shi dan bid'a abin da aka ce maka shine karka ita haga shi wannan malami duk da matsayinsa amma lam yujib rajulan min ahli bid'i fi mas'alatin wahida ya iya amsa tambayar wani dan bid'a kwaya daya yace ko rabin aya ba za mu magana akan ka yace tambaya nake akan wata aya ita ko rabin aya ba za ta tattauna ba kawai ka je kan da ka fahimci ta ka tafi ita haka kuma hikenan ba yau ka je ka tunda ba yana nema don ya ƙari ba ne so yake suka mutane rudani da waɗansu tashin hankali ya ce wala sami aminhu bai ma tsaya ya ji aya ko da wasu min kitabin lahi a cikin ƙur'ani ba ya ce faƙila lahu sai ka ce shi malam ɗin ko faƙala a kafu aka ce me yasa ke haka ya kira maka Allah faƙala ce a kafu an ya harifuha ina tsoron kare juya ayar ya mata wata tafsi ya mata wani bayani na na karkacewa ya juya ma'anoni da wani waye ya saka mana wani shakku a zuciyata ba na nufin shi ba kuma biya amma shi ya sani imam malik fa da matsayinsa da darajarsa yana zaune shi ma a majalisinsa ana karatu wani ya zo masa da wani bayani sai ya ce masa ana ala yaqinin fi dini ni fa ina kan yaqini ne a addina mana wannan abin da kage ina kansa to ba zai da shakku akai zaka ba na buƙatar wani ƙarin bayani ka riƙe bayaninka tashi ka tafi kuma yake nan ba ina da yaƙini akan abin da nake kai ina fatan da mutuma akai kai ma ka je ka riƙe naka shi ya kore shi to haka suke wa ƴan bid'a to zaka ga hatta manyan malaman mu zaka suna wa'azi to a majalisin su a kowanne shi an turo shi ne saboda ire-iren waɗannan abubuwa ya riƙa jefa shubha ka duba in kana jin karatattuka irin na malam abubakar muhammad gumi da yake Allah ba shi ƙwarewa da gogewa da kuma zuciya mai haƙuri yana karatu ko ne ta maso ya kayi ridda kalmar shahada ita to ashhadu an la ilaha illallah mu je gaba na dawo ita mu ci gaba kala bai tambaya cewa me na faɗa ne riddan ba bari a shiga tawili a shiga bayani to haka ake sai a turo maka wani kaga ya zama kaman wani karimin makaranta amma dan aikin NBDA ne zaka duk tambayar da yake yi ba ta aka mutane ilimi ba ce ta aka mutane wani rudani ne ko kuma ta kula malanci da ku sai zaka yana da shi wani sai maka daga cikin malamai shi ba a mar tambaya kai da ka rubuta ka bashi zai duba ya kalle su tun kafin ya bada amsa sai ga wanda ya ga ta dace sai ya bada amsa wanda ba sai ba kuma sai ki bada amsa dole ne sai amsa maka ba dole bane to haka yace ina tsoron kada ya zafa mini shakka fi qalbi sha'ul in ji wani abu a zuciyata abin da yake nufi kar idan yayi bayani shi wanda dan bidiyar muna tare da ku yanzu gashi in yayi wani bayanan sai wani bayanai to wani a cikin ku zai ji wani das sai ah ko ba haka ne fa sai ji to shi to to su malam ko babboye mana suke yi ne kaga daga nan an tafiyar da imanin wani ken to shi dan bid'a ba a ba shi amsa da ra'ayi ko wayo ko philosophy in har raddi za kamar to ka tabbatar kai din kana da nassosi ingantattu ka faɗi iya su kuma kai shiru ba dole bane sai kowa ya fahimce ka wa ke sa fahimci bayani Allah ne ba tsabar iya jawabin kamar ka safa a gane karatun kafa Allah ne ke sawa a zukatan mutane ko yasa Allah ya ce manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin kai manzon Allah ba za ka iya shirya da wanda ka ga dama kake so ba a'a Allah ne yake saka shirya ga wanda ya ga dama ga wanda Allah ya zaba kuma shi Allah shi ya san masu neman shirya masu bin shirya amma kai mai wa'azi ka ce wai tsabar iya jawabin ka so ka fahimce ka to ka yi hauka ka yi kuskure ba ya zagar ka damu da yawan yin jawabin ko wani minci goma aka yi ka roƙi Allah ya amfanar da mutane kala shi ke nan shi ke nan kawai amsa ai sarai suka ce karul kalam ma qalla wa dalla mafi alherin zance wanda aka yi dan kadan kuma wanda ya amfanar da mutane amma kai ta jawabi kai har ma mutane su har mun ta farkon bayanin ba ba ya yi ba ka ga kowa baya wanta ne akan mai ma ake ba akwai lokaci ko lokaci ya yi minti goma to babu laifi ni karatun kawai ya ce ƙauluhu wani tattalin mini indika hidatun turaddu biya ala ahalar bidai ya ce da ya can malaki cewa kada ka ƙirƙiro dabara da kwakwalwarka don kai raddi a kan ɗan bid'a ya ce idan arata an tako ne an tarudda ala ahalil bid'i idan kana so kuma ɗan bid'a raddi fa tarudda alaihim bi jahalin kar ka masa raddi da jahilci me jahilci duk abin da ba qur'ani ko hadisi ba ko kuma da yi daidai da qur'ani ko hadisi ba so yin jahilci eh ba haka wani malami ya ce ba ya ce kullum ulumi sul qur'ani ya ce mushkilatun illal hadisa zal fiqh fi din yace duk wani ilimi in ba qur'ani ba kawai mushkila ne kawai batar kai lokaci ne sai fan hadisi ko kuma fiqh a cikin addini ma'ana abin da saka fahimta addini da nasosin sa to duk ilimin da ba wannan ba kawai batar kai lokaci ne to zan ma jahilci to ba a ba dan bid'a raddi da abin da yake jahilci sai da abin da yake ilimi shine ka ka nassun qur'ani ko nassin hadisi shikenan ka sai shiru ko mutane su gane a yanzu ko ba su gane ba tunda da ka faɗi gaskiya wata rana za a zo a fahimce ta insha Allah saboda ba aikin ka bane a gane a lokacin na Allah ne ko yace fa inna hadha yazidu bala'an bi bala'a yace idan ka bashi amsa kamar radi da da zahilci to yanzu abin da ya faru shine ka ƙara wa bala'i bala'i kun gane ya faɗi bidiya sa guda ɗaya kai kuma ka zaka masa radi saboda kana jin haushi kana kare sunna sai zan ci kuma ba aya ka faɗa ko hadisi ba to abin da ka faɗa tun da ka faɗa da ƙwaƙwalwarka ne in ya ƙara kuma so ai na ji wani ma ya ce kaza sai warware abin tun da ba aya bane ba hadisi bane shi ma sai ƙara kwaskware magana sai fito da wani azancin zance kuma ƙarshenta ya fi ka zalaƙar bayani sai ga an fahimce shi ma sama da kai to daga nan kuma ya ce ah to ashe ka ga yanzu wannan fa ya kare ma malaman sunna ai su ne suke kan daidai ba 'yan sunnar ba haka ƙara wa mai barna da baki kenan kuna ganewa yasa an kaga an faɗi wani abu ka kalli abu sosai idan kai kokarin gusar da shi ba za ka iya ba masifa ta ka ta guda ɗaya amma kai a hanyar da zaka bi ka hana wannan bala'in zaka ɗauko bala'i sun fi goma kuma kafin ka tsoro guda ɗaya to ka bar ƙwaya ɗayan ta gaba da zaman sa ko yawa sun shi haka ake bukata kun gane abin da ake nufi kuwa in kasancewa ba za ka iya hana wannan bala'i guda ɗayan ba da yake faruwa ƙarshen ta ma a gurin kokarin hana shi wanzuwa ya ci gaba da rayuwar zaka dawo bala'i kamar guda biyar ko shida to karka taba shi ka bar shi a yadda yake dan ya fi sauki ko yanzu kamar abin da ya ta faruwa da mu shekarun baya na waɗannan matsaloli na tashin hankali sai da aka zo aka waya gari su masu yi suke cewa suna son kafa musulunci ba haka bane sai kuma aka waya gari an hana duk musulmi ma sallah a jam'i har har juma'a ko ba duk an hana ba duk aka hana to yanzu wannan me riba da aka kawo haka babu da san ka kalla abin yazo zaka malamai suna kallon abin da ido na basira da kuma tsantsar ilimi gashi bala'i ne zai zo tunkari mutane amma yanzu aka ce za a tankade shi farar daya a hana shi to zai jawo kuma bala'ai guda dubu su shigo cikin mutane kaga to wanne ne fi sauki kaga anan irtikabu akafu darrani jaizun daukar mafi kankantar bala'i ya fi sauki akan kabar ka ki daukar dan kankani kuma ka jawo manya bala'ai su shigo mutane to shine abin da yake nufi anan domin dan ka bashi amsa da kwakwalwarka shi kuma zai iya warware bayanin na ba aya bane ba hadisi bane sai fito da jawabi wanda ya fi naka zalaka tunda baiwa na jawabi da wanda Allah ke mutane daban-daban ne yanzu wani zai maka jawabi zai ka ji kawai ka fahimci abin a buɗe wani kuma sai ya awa biyar yana ma jawabi akan abin da ka kasa ganewa saboda baiwa ce ina fata an gane ya sa manzo Allah ke cewa ya ce wa sahabbansa kada fa ɗayanku ku kawo min ƙara guri na ɗayanku yayi jawabi in ji ya fi ɗayan ya gamsu da ni a jawabansa sai in ɗauka cewa shine mai gaskiya sai ya ɗauki haƙƙin na bashi alhali kuma shi ya san haƙƙin na wancan ne da bai iya jawabin ba ko yanzu alƙali kaɗa gabansa kowa ya jawabinsa a bayanin ku kawai da fahimci inda ya gane alamun gaskiya sai ya ɗauka ya kunce ta galibin lokaci ko to sai ran to ashe shi mara gaske ya fi iya jawabi ya iya dabarar zance sai shirya jawabi tiriyan tiriyan tiriyan ya gamsar da alƙali aka bashi haƙƙin da ba nashi ba sana ce in mutum ya san na mara haka to wannan abin da na bashi na ce haƙƙinsa ne ba mu ba ne ba da hannunsa to ce to ya ci wuta tunda ya san ba haƙƙinsa ba ni mai na lura da shi physical abin da ya faɗa da hidan lura kawai kuma ni mutum ne tunda Allah bai faɗi wahayi ba haka za a tafi a haka ba haka ashe a cikin jawabi maganganu kowa da irin bayar da Allah ya masa yanzu wani in ka faɗa mara abu kana so ya faɗa a minti ɗaya na takaita abin gaba ɗaya kuma ya faɗa kuma kowa ya gani ba haka bane wani kuma sai fa awa ɗaya yana ta jawabi akan abin kuma ƙarshe duk ya ci gama zagaye waye waye kuma ya dawo abin ya ce wai ke dama duk akan wannan da kake tauna maganganun naka naka sai ka zawa da kawai shi so haka Allah ya mutane iri daban-daban yace fala turaddu alaihim illa bi ilmin karka yadda ka musu raddi sai dai idan kana da ilimi na na qur'ani ko hadisi yace idza kana indaka ilmun idan kana da ilimi wasta'idadun li ma'rifatin raddu ko bayan kana da ilimi kana da tattali kana da shiri ka san yadda ake yin raddi abin guda biyu ne ga ilimi kana da shi ka san abu da yake kai ba daidai bane sannan kuma kai din kai ma ka iya usulubin muqabala din ko ka iya da ake yin mukabala a yau mutum raddi ka iya to sai ka bashi raddi amma ko da kana da ilimi ko baka iya yin jawabin da ake mukabala ba to zai kada ka ai kaman debate ne yanzu misali a turanci ya za ce maka wai teacher is better than abin da lawyer kuma ce ke discussion wanda ya goyi bayan teacher wanda kuma ce lawyer to a cikin ƙa'idar su a lokacin shine ba wai ana ɗaukar abin da gaske da yake bane ba a'a waye a cikin mutum bin ya fiye kawo ya fiye kawo dalilai kawai shi ne zai ci zaɓen ina ba ta an gane to haka anan ko kuma za ce maka kuɗi ya fi ilimi ka yi a jinsin ba kuma kai opposite hagan a zahiri ne da kuɗi da ilimi wanne ne gaba ilimi to amma a wannan bagiran tunda za a koro jawabai ne kai da kace kuɗi ne yafi da wanda ce ilimi ne yafi to ba kawai dan kafa za a yadda ba har to me yasa kace ilimi yafi kuɗi sai ka ta jawabai ka kawo dalilai masu kama hankali to based on irin jawabin ka za a ɗauki cewa eh ka fi kawo dalilai masu ƙarfi idan kai baka iya jawabi ba wanda ya ce kuɗi ya fi ilimi amfani ko sai ka ga ka dalilai kuma sun gamsar tare da cewa fa an yadda fa ilimi ya fi kuɗi amma yanzu gurin kawo dalilanku shi ya fi ka dalili dole shi zai ci abu kai ba za ka ci ba haka ne abu ya ka cewa debate shi ne mukawala a shi ne kawai ai shi ne mukawala wani to ya ce haga anan karka ba su amsa ko da kana da ilimi sai idan kana da ƙarfin iya jawabi kana da fasahar zance ka gane kafin a baka to za mu yi mukabala amma akan wani sharaɗi ko sai a rubuta sharaɗin shi ne ƙur'ani hadisi ingantacce kaɗai duk wani abu da ba su ba ba za mu ɗauke shi a matsayin hujja ba haka ka fara ɗaure su kenan domin shi ɗan bida ya iya jawabi galibi ya karanta mantik ya karanta kaza ilmul kalam daga kawai bayanai da misalin su na haka fita hankali ne daga to ba su ake so ba kawai ka faɗi aya ko hadisi kuma fahimtar sahabbai a samu wanda mara maka ba fasara ayar ko hadisu kalas kawai haka za mu yi dubiyar wani aka iya cin nasara kansa amma an kawai baka iya baka yi kawo aya ya hadisi sai ka ta kawo ayoyi guda goma a hirin sai ka gama sai faɗi magana ɗaya haka ba da aya da aya rusa ka kun gana abin da ake nufi to yasa dole sai kana da isti'dad lil raddi ka iya ka kware a gogewa abun ya ake fuskantar abokin a masa raddi kuma a kare gaskiya tafata da kulko fi hadhihi midan wa illa in baka da wannan abu guda biyu baka da ilimi ko kuma baka da ƙarfin iya kawo hujjoji ka kare manufarka to karka shiga cikin wannan matsalar bala karka shiga cikin yin raddi ga yan bid'a in suka faɗa kar ka shiru ka rabu da su kamar mutane ba dabbobi bane duk abin da malami ya faɗa to za ga mutane za su fahimci me faɗa yau da gobe za ga wadata su yana da mabiya tirim amma kafin ka ce me za ga kowa ya kware mara baya saboda ba kan gaskiya yake ba wani kuma yana kan ƙaryar ma ga mabiyan amma ba zai hana kuma wani a cikin mabiyansa ya fahimci gaskiya ba ya mar bara'a ba na samu ba ya sa ka rabu da su da uzurinsu in ba ka da waɗannan abu guda biyu ba a musun addini da ɗan bidi'a kana zaman ku sai ka muku magana akan fairanci ko shi'anci ko haƙiƙa ko wani waye karka ce mara ƙala kawai karmanta da shi to kai ba za ka yi magana ba ta ni da kan addinin gaskiya sai rana kuma da wani mai zuma tallan mai zai kuma ya maɗi ne ke yin talla ai to nuna abin da na faɗa in mutum ba ba haushe bane bai gane me aka faɗa ba ko ba shi bane in yana yan biyu bakwai ɗan nan irin samarin bai ma san bai ma aka ce ba sai ka ce musu haka ni da nake da zuma a hannu na zo ina tallan maɗi kuma sai bai san ma madin ba da kage ne bai sai ka tambaye ka kanka in bai mutu ba in kuma ya mutu yake nan ka huta ya bai kawai ka bar su domin a ƙarshe fada zai jaza muku da bacin rai da ko fahim ba na ma fahimci ko junan ba to kare ya ma'ana karke dake musun addini da mutumin da yake kan bid'a in dai ba ka ga cewa yana neman gaskiya bane kuma kai din kana da ilimi cikakke akan abin da zaka faɗa to karke kawai ka rabu da shi ga wasu rutunsa ko ba yake nan ba in yi mata ka ce lakum dinukum waliya dinu ya kai a to yake rai ba yake nan ba ka huta lafiya kalam Allah tsare imanin su ana za a tsaya kenan ko a ko ba tsaya ya shi da ko haka ɗin da ya yi da su fa yakunu ma yufsidu aksara min ma yuslihu sai zanto idan baka da wannan ilimin baka da kwarewa a gurin jawabi sai zanto abin da zaka dawo na barna yayi fi abin da zaka dawo na gyara a madadin kai gyara kuma sai ka zo kai ta barna kai din kanka baka sani ba kaga an samu matsala kenan ko mhm yace wa la turaddu alaihim bi hawaka kada ka ba su amsa da kawai san zuciyarka aw bima yatara'afi laka fil fikri kar kuma ka ba amil fikiri kar ka ba su amsa da abin da kake tunani a kwalwarka kar ka ba su amsa kar ka rabu da su a haka in dai ba aya take da shi ko hadisi ba to karka ba su raddi da kwakwalwarka ko da tunaninka ka rabu da su kawai ko la turaddu illa bi ilmin kada ka yi rabbi sai da ilimi wala me ko wa illa in baka da ilimi fa ka tawakkaf kada ka shiru ka rabu da su ya fa ba zaman lafiya ya faɗi duk abin da ya ga dama ba ruwanka da shi to aka je lahira za a gane mai gaskiya da marar gaskiya amma idan kana da ilimi kuma ka iya jawabi kana da bayanai da suka zo ka yi don ka kare sunna ka yada kuma abin da yake suna ka kashe bid'a idan za ka iya ina fata an gane to za a tsaya nan kuma sai in Allah ta yi rayuwa sati sai a ci gaba da karatu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله